Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
darasi na goma الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد تيجبا أتكن شرح هنا للتاهن عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام درسنا تقص كو كون ترن تقص باب الذكر عقب الصلاة عن, عب... عن... عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير متفق عليه وأن حديث آه، نا ابن عباس وأن مال يكاو أفرق باب الذكر عقب الصلاة جيا مرقا لمن مسلاتي نا دني بياني أتقيتي أوجن ذكري بيان سلّى wanda wasu daga cikin yan uwa suke kuskure malmakin yin wannan zike da wanda tabbata a sunna sai a ta rikito ababe daban-daban irin addu'o'in da ake wanda ba su da asali a sunna irin addu'a ga walidan walidai shi ba a hana addu'a ga walidai ba ko walidan walidai amma shi kowane abu a addini shi da wuri addu'a kala biyu ne du'a'u mas'ala da du'a'u ibada shi da muka bayanin cewa du'a'u ibada shi ne wanda shafi azkar wanda shi babu wani lafazi sarih wanda ka ce a bani kaza amma ya kumshi addu'a ya kumshi roƙotun da kace astaghfir in kace subhanallah babu lafazin cewa a bani kaza amma ciki da ka tsarkake Allah kana son Allah ne shi makami ya ambace ka ya baka lada ya ba to shi ma ya kumshi addu'a sallah karan kanta baki ɗayanta addu'a ce amma du'a o ibada tunda ba cewa kai a bani kaza ba saboda yin sallar da kai lisanu halika ma'ana aikin da kai a baka kaza sai zama kenan du'a'u ibada shine ake yi bayan mi bayan salloli na farilla du'a'u mas'ala kuma ana yi cikin sallah ciki a cikin sajada da cikin mi da cikin wajen mi wajen zaman ko zaman tahiya na karshe na mutum zai sa addu'a irin wadda yake so ta zo a cikin sunna yana shi yasa wanga azkar kin da zamu gani a danga ire su ne suka zo cewa ana yin su bayan bayan salloli na na farilla ko akwai hikimomi da fa'idodi masu girma wanda ke cikin wayan ga azkarkin saboda mutum ya, ya, gama ibada kinan shi nuna har yanzu kwaɗayin shiga Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da yabon Allah da kuma abin da ya zo na salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da yabon Allah saboda ko inda Allah ke cewa fa idza faragta fansab ila rabbika farghab muka ce bin da cewa jama'a za a yi faragta kai kadai fansab kai kadai farghab kai kadai saboda haka kenan rabbika kai kadai kenan dalilin addu'a ta jama'a a zo a yi taro wannan bai da hujja a sunnance kenan shi komi addini mawdu'i gare dan haka qur'ani ma Allah kai ce zikiri yace fa idza qadaytum as-salata fadhkurullaha fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كنن ذنشان صلى bayan sallah farla zikiri an baton Allah ake yi an baton Allah kuma shine addu'a du'a ibada subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar da sauran abin da suka zo Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya jalal ikram ayatul kursi da sauran su wannan su suka zo su ake yi kuma kasancewar a ce ai nan wurin wurin addu'a ne a hikimace ma muka ce abin da a hikima wurin addu'a shi cikin sallah cikin sajada na manzo Allah ya fi cancanta fa qaminun an yustajaba lakum a cikin kuma mutum kamin ya yanki ganawa da Allah subhanahu wataala ya gama yabon Allah ya yi salati ga manzo Allah cikin zaman tahiya na karshe kenan ko sai ya bijiro da addu'o'in shi irin addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa Abubakar Siddiq اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنت الغفور الرحيم wannan dai su ne bayanai na na na na na na addini kuma na hankali cewa komi aje shi wurin shi yana addu'in nan da ake tare bai da bai dace ba ba sunna bane ya kamata mu kaurace musu balle irin abin da ake kirkirwa cewa ayi salati goma sha ɗaya ayi salati kaza ayi kilila fi kaza har a kirkiro salati da ba a ce salatul fati duka wannan ba su asali ya kamata musulmi su kaurace musu mu kiyaye abin da tabbata addinin mu aikata shi abin da ya bata addinin kiristanci ya zama yanzu abin da ke cikin shi sam ba shari'a annabi isa bace shine yawan zuwa da sabin abubuwa kirkire kirkire abubuwa a kirkiro abu a sa ciki kai zama yanzu ya juyi abin da suke akan shi ma ba shari'a annabi isa bace yana ya kamata mu riko sunna shine aula dan duk alkhairi shi ne cikin riko da sunnan nan kuma da sharri abin da ke kawo shi kirkire kirkire wannan bidoyin ibn abbas radiyallahu anhu ma yake cewa anna raf'a as-sauti bi-dhikri daga sauti da da zikiri kun gani da ambaton Allah shi da yansarifu an-nasu min al-maktubati yayin da mutane suke sallami wa suke hita daga sallah farilla kana ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an san da wannan cewa in an gama daga sauti ba irin kuma daga sautin da ta mizani ba akwai abin da ake bayyane kenan al-jahru bihi daga sauti da shi eh daga sauti ka jiyar da kanka har wanda kusan ka ji abin da yazo a sunna an ga sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام زوا كامين آيات الكرسي إت آيات الكرسي sai ka yi ta ka da kanka dan ga Qur'ani abu ga juna da Qur'ani kenan sai kowa shi ka shi can ayatul kursi saboda ta mata na falala don da rike yin ta in ya sallami sallah shi to mutuwa ɗaya ke ba shi da aljanna to duka irin wannan zikirorin azkar suna da fa'idodi faloli daban-daban da sun zo a cikin sunna tabbatacciya ibn abbas yake cewa kuntu a'lamu idan sarafu bidhalika idza sami'tuhu yace na kasance ina sanin in sun gama sallah ina ina sanin sun kare sallah ne idan na ji zikiri da suke yi bayan salloli kenan watakila a lokacin ibn abbas in ma yana yaro karami yana cikin gida bai halarci jam'i ba dan mun ji cewa har a hajjatul wada bai balaga ba kenan yalla lokacin yana cikin gida idan sallar jam'i ba farilla bace akan shi ya ji sun sallame mi yana jira ko kuma a'a sahu watakila sahu mutane sun taru in sahu ya hita daga masallaci ya suke gane an sallame in sun ji ana zikiri tunda sallama da ake yi dama kowa zai makan shi ne in kowa makan shi to ya za a gane an sallame daga sallah shine sai su sai sai ji sai ji ana mi ana zikiri wannan dai bayani ne na kenan azkar da ake bayan salloli na farilla وفي لفظ أو لفظكما ما كنا نعرف انقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير ومكسن شيء منا غاني قاري وسلل منظر الله صلى الله عليه وسلم سيتهيا كبره كبر بري بتسبيحي da hailala da ake yi a bayan bi a bayan salloli na farilla saboda namiji ko kaɗan kaɗai murya wannan ba zikin da gumzar ana jin ta daga nesa to balle in hamuriya ta haɗu tare wanda duka shina nuna kenan mustahabbi ne a zikiri bayan sallah saboda fa'idodi da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma haka haka ake yi a bayan me a bayan rayuwar shi haka sabai suke yi sannan kuma kenan dan daga murya irin na astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan duka bai da matsala a bayan sallah kowa shi da kanshi daban-daban yana iya kamar da muka ce watakila kenan yana cikin gida yana karimi bai zo jam'i ba ko kuma ya dauki cewa sahu ne ya hita waje hayaji da sauransu wallahu alam عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وانا حديث ان وراد شيني مولى مغيرة مولى المغيرة ابن شعبة مسمى على مولى wanda can da bawa ne yan tashe zama kenan bararren bawa maulan shi ne al-mughira ibn shu'ba yace kenan shi shi warrad kin maulan mughira ne kuma yana ma mughira rubutu shi ke mishi rubutu kamar na sekretar nashi katibu amla alayya al-mughiratu mughira ibn shu'ba ya mini imla'i imla'i ko imlali a karanta ma ka rubuta shine imla'i ko imlali a qur'ani imlali yanzu imlal falyumli lillazi alayhi alhaq ay falyumli alladhi alayhi alhaq to shine ya mishi imla'i ya ya gaya ma ya rubuta fi kitabin ila muawiyata a cikin wata takarda wasiqa sako zuwa muawiya sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya ƙulu ya kasance yana cewa fi duburi kulle salatin a bayan kowace sallah maktubatin tafattafalilla la ilaha illallah wahdahu la sharika la babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku shi kadai ke da mulki wa lahul hamdu shi kadai cancance mu da godiya kamalalle huwa huwa ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komi Allahumma ya Allah لا مانع لما أعطيت با وند إثي هنا أبند كبادة ولا معطي لما منعت كون با وند ذي بادة أبند كحنا ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ما ما يكدي كو ما مقامي تو مقامين شي باي أنفانين ما شي وجن الله الجد وداتا تو وداتا باتا أنفانين ما وداتا وجن الله كما يا kamar da Allah ya buƙaci kama mutum ko mutum ya lahi Allah shi mai uquba to wadata shi ba ta fansar shi wajen Allah la yanfa'u zal jaddi mika al jaddu al jaddu la yanfa'u zal jaddi min Allah zal jaddi mai mai wadata na al jaddu kamar kuɗi da wadata shi sa wani ke ce al jaddu bil jiddi la bil jaddi yanzu nan al jaddu samun matsayi da ci gaba da wadata bil jiddi saboda ƙoƙarin da za ka yi ne kai ƙoƙari labil jaddi ba saboda kakanka ba kai jikan wani ne ka samu kuɗi a bil jaddi da ƙoƙarin da za ka yi ko ba aljaddu kuma kun ga yana zama uban uba ko uban uwa ko uban uba aljaddu walidul abi wal jiddu diddul la'ibi wal jiddu inda al-arabi albiru zatul kharabi kharibi aljaddu kaka wal jiddu gaske diddul la'ibi wal juddu shine aljubbu inda al'arabi albiru zatul kharibi tsohon rijiya ga dambu aljubbu wa alƙuhu fi ghayabat aljubbi shine aljuddu da aljubbu duka ana ce mishi mai tsohon rijiya kalma ce musallasa amma kuma aljaddu shi ɗauka sai zan mushtaraka ne shi da aljaddu walidul abi aljaddu kuma wanga abin ma'ana wadata kenan bai wadata wadata shi ba ta amfani shi wajen Allah kenan wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu ثم وفدت بعد ذلك على معاوية باين حكى سين التفي نيب لا وجه معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك سين الجي معاوية شنا أمرنا أمرت أمرتنا متاني دوانا وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال أو نلفزي مزال الله صلى الله عليه وسلم لكسن شينا هنا قيل وقال مين قيل وقال كي دو أبن دك جي سيكا هدي دو ساقون دي زوما غوزب سيكا تورا أنتي أنتي ياتي أنتي كلهم ƙila wa ƙala ya ce an ce ka san ko ya ishe mutum ya zama ya ishe mutum zunubi duk abin da ya ji sai ya ba da labari to duk wanda ya ba da labarin ƙarya shi ma da daga cikin makaryata in dai ba ka rawaito a matsayin ka bayyana mutane ƙarya ce to kai ma kana cikin makaryata wa ida'atil mali da bannar dukiya me bannar dukiya bannar dukiya sanya dukiya inda mi bai dace ba ga dukiyar Allah ya ba mu ita a matsayin ta kiyaye mana mutuncin mu mu yi amfani mu amfani da ita to sai ka sa ta cikin almubazzaranci ka bata ta ka sai abin da bai amfanin ka ko kuma bai amfanin jama'a duk banar dukiya ne banar dukiya ce wa kasratis su'ali da yawan roƙo ko yawan tambaya yawan roƙo dama ba a san roƙo a musulunci musamman na dukiya tambaya kuma shi ma akwai lokacin da ba a san yawan tambaya in zama tambaya dan ƙure ko dan nuna kai wani ne ko ka sani ko don ka kome ta wani ko ta ta'annut matsawa duka wannan ba a son ta وكان ينهى عن عقوق الأمهات ينا هنا مي آه عقوق الأمهات عقوق الأمهات كنت تام إياه ليش مسبيية ينا هني دقونا ومنع ووعد البنات دبني ماتا لوكتن آه ماتا تنفركو جاهلية لما تقع هم مشي ليامة sai ta hawar ta haya ja ta bakin daji ya yi gina da ranta ya turbuɗe ta taho wa'adil banat ita ce mau'uda wa'ada ya idu mau'udatan wa idhal mau'udatu su'ilat to wannan annabi ya hana mau'uda wannan yare karama za a tambaya ta miki yanka binne ki to dabi'a su ne jahiliya haka suke wa idha bushira ahadun bil untha dhalla wajhu muswaddan wa kadhim yatawara min al qawmi su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu taranta babu imani babu tausai babu rahama ba hankali ba mutunci wa man'in wahat man'in wahat shine a cinawawa da dariya shi ya ce ma a cinawawa da dariya shi a cinawawa da dariya za ka same shi mugun kwaɗayi yana son kayan mutane amma kuma nashi haramiya nashi haramiya shine a cinawawa da dariya shi da na kayan mutane yana so ga mayin roƙo da kwaɗai da son kayan mutane, amma ga mai tarrewa da hani da bai son a ƙaru da shi. To shi ne man'in wa hatin, shi kullum ya hana nashi, amma kuma so yake a bashi. Shi an tare ne daima ba, ba sorti, kullum. To wannan haramun ne, bai dace ba. Rewa ma haramun ce, rewa cuta ce, rewa matsala ce, marewaci bai da amfani, har shi ma bai amfani da alkhairi shi. Amma mutum mai karamci, haka ake so karamci da kyauta ka zama kana son a ƙaru da kai kana so a ƙaru da kai shine alkhairi ga mutum yana an hana man'in wa wahatin kai kullum kawo amma kuma naka a'a to wannan kenan kun ga wannan hadisin da shi cewa mustahabbi ne wannan addu'ar ta Allahumma anta salam wa minka salam kuma shi na nuna cewa ko bayan sallama ana tabbatar da mutum ya tashi kan tauhidi كاغني لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير kaga wannan duka tauhidi ne da ikhlasi da kada ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda wannan shine yadda ce mutum cikin sallar shi da tsakiya da kashe duka ya zama wannan kin kuma addini ya hana wannan ababen guda nawa masu muni daga ciki kila wa kala musamman lokacin samuwar irin wayan kafafen yada labarai wanda yawancin su sharri kawai ake yada da su mutum ya sai ya zama bai da tunani duk abin da zo mishi ya yada an ce kaza kaza ya yada an yi wani waye ya yada duk ya zama shirme ba musamman muke amfana da su ba bai halatta mutum shi yada labari ba abu na farko dai sai ya tabbatar gaskiya ne na biyu shin akwai amfani in kai yada shi ko zai zama sharri ga mutane na uku wa sa ka yada wani amfani da ka samu kai shin dan jarida ne kai shin kai abu ya shahe ka bai shahe ka ba tarkuhu ma la ya'nihi ba wani amfani kullun yadawa an bude gurupofi ga gurfa ga an turo wanga abu can ma an tura shi na an turo wannan can ma an tura ana ta yadawa da an yi ƙarya guda don zai shiga ɗaki sai kirkiro ƙarya ƙarya kawai tura shikenan sai a ta yadawa barkatai sai ya tabi duniya kuma wannan dama manzo Allah ya bada labarin shi manzo Allah shi cewa za a yi lokaci kuma ya ga ana wasu azaba cikin lahira an kwantar da wani mutum ana sa lauje mun san lauje yuƙa lankwasassa ‘yan kwantar da shi sai a sa wannan yukar cikin bakin shi a keto sai ta kai wajen kunne sai a dakata a sa ga hancin shi a kun a keta sai ta kece duka a sa ga ejiye shi a kece sai a kece sai ta kai wajen kan shi sai a juya shi wanga bangare shi ma a sa wannan yukar a kece ke bakin shi sai ta kai wajen kunne a kece ke hanci a kece idanu sai a juyo kamar a dawo can wancan ya gyaru kuma ƙara ketawa haka ake ta mishi azawa cikin wuta annabi ce wanga lahiya waye mi yayi an ga ce wanga mutum da ka gani malaka ce mishi zai je cikin daki ya zauna sai kirkiro ƙarya sai shi yada sai shi yada ta bi duniya mi kenan tele whatsapp youtube facebook twitter telegram instagram waye fitina duk su ne wa'inda maza labar labarin su sai mutum shiga daki kawai kirkiro ƙarya kawai kuma sannan ma ya ƙara da matsala ta gaba wanda tura cikin minti goma kaga wanda za ka gani Allah zai maka wani abu in baka tura ba cikin minti goma Allah zai maka wani abu kai kuma dolo da ka zo wai wanda bai sa ababe da kyau ba da ya zo abu sai mi sai tura dan mi zaka tura masa wani sakare ya zo ya yi abu kai kuma sai ka sai ka zama wawa kamar shi ka tura da mutum ya turo ma ce in kai ne kai to ƙarya kake yi ban tura ba abin da ya samu na kuma shirme ne kuma ƙarya ce dan me za ta ga wata addu'a in ka yi ta ka tashi ƙarfe goma ko ƙarfe sha ɗaya ba motsin komi ka yi ta ka jira kwana uku Allah ya maka wani abu waye mishi wahayi ana wautar da hankalin mutane wasu yahudawa ne ma ke zauna su rubuta yahudawa sai baro ga musulmi wawaye ne sai zamana ya rubuta cewa kaza in kai kaza Allah zai maka sai ya ta kallo ana ta tura tura ba yahudi ne ba musulmi bane galibi haka ne in ba haka nan ba ya za a yi ka zamana kama Allah ƙarya kama annabi ƙarya lokacin da babu wazab abun waya gare sai dai a rubuta sai a taka a rubuta kan ra'ayi a yi tafenta a rubuta kan larabci cewa wani shakawa ne mai gadin masallaci annabi ya yi mulki kaza kaza kaza kaza wanda takarar duk wanda ya fito kufin ta so 20 ko so 100 yan ruwan raba zai ga abu kaza wanda bai ba kuma zai ga abu kaza a lokacin babu facebook babu whatsapp sai a haɗa kuɗi a yi photocopy a lakwal duka kowa ba da a yi photocopy a raba to yanzu da yake abin cikin sauƙi daga ɗaki sai dai zo ma sai dai ka tura shi su abu yanzu ya hi yaɗuwa ya kamata mutum shi kiyaye tuttura da wayannan ababen ba su da kyau yana an hana ire-iren ƙila wa ƙal da mi da ida'atul mal ida'atul mal bannar dukiya bannar dukiya kuma yawa gare ta ko abun amfani ka sai ka san tuwon tuwon ɗari ya ishe ka sai ka sai na jakka ka zub da sauran bannar dukiya ce daga cikin bannar dukiya abin da muke yi wannan wurin kullum ka iske inda an ka ci abinci ga kewayen tare nan zagayen duka abinci ne zube zube a tashi a tattake shi a wuce bannar dukiya ce ya kamata mu sa tsari mu kiyaye wanga abincin da muke gani muna da har muna zubdawa wani bai samai ba ma ya gani ya ci wani kuma kame ya same shi duk zuwa duniya ga sai ya ganta to kai kuma ka same shi ko da wa sai ma shi ko babanka ne ko wani mai taimako ko wani ne ka tashi ka zuzubda tun wurin cin abincin ka ka san yadda zaka ci abinci in ba ka iya ci da yatsa uku ka kai ci na hankali na ɗebowa ka sa bakinka ni da sa abincin ta zubdawa haka huda ga daga baki ko ne da gangan da kawai a watsa abinci rabi ya ɗauko rabi ci kamar yadda dabba ke ci kan mu zama kawai dabba mu kiyaye ni'ima da Allah ya muna in mun tara wani karto ko wata leda in ma dole sai ya zube to in mun ci ya zube ga karto ko leda sai mu tattara shi a shanya shi ya bushe in ka ba wani talaka shi zai ci kayan shi ci shi da 'ya'yan shi suna murna suna jin daɗi in mutum bai cin shi a miƙa ma dabba ta ci ta ji daɗi ga jikinta jikinta ya mai in ma ya yi kaɗan ko ga dutse ne a za tsuntsu zai zo ya ci ka ji amfani to amma a bar abu a wuwa ta taka shi wannan ni'ima ya Allah jarabce mu ba mu iyawa ba mu iyawa amma mun kiyaye sai zama mun kiyaye kenan ba bannar dukiya irin bannar da ake ana wasa da kuɗi ana sayan internet dan fanna dan kallon shirme dan wasa kawai wannan duka bannar dukiya ce masu shan sigari masu sayan ababe marasa amfani duk bannar dukiya ce bai dace mu bannar ta dukiyar mu ba a kiyaye dukiya a ci amfa amurita ta ta kai mu aljanna ko mu gyara duniyar mu da ita shine ake so da dukiya ida'at almal bai da kyau man'in wahat mun ji shi ma wa adal banat Allah ya tsare sai kuma uqul ummahat kuntuta ma iyaye mata har maza ma amma an ce iyaye mata ne saboda galibi su ake kuntuta ma dan wani namijin baban mutum in ya kunta mashi ko bugun shi sai ya bashi kashi amma mace saboda rauninta ba ta iya komi kuma saboda girma haƙƙin mace don haƙƙin mace ya linka uku to muhimmancin shi su an ka ce ummahat amma hadda aba ya shiga ciki to yanzu ko da ya bulaguro sai iske wa awai hayya umarni kaga gaugawa kenan wajen umarni ba ba ta lokaci عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن مولى أبي بكر ها ابن نكوبا ابني عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارثي ابن هشام ابن أبي صالح الثماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نع ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل, أهل, الأمو أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين رواه مسلم وأن حديث نا سمي وأن مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن أبي صالح السمان السمان أبنك السمان ما يسيد مي كو ما يسيد كتئي كو ما يسيد من شانو السمن شيني الزيات زيات الزيات السمان أبو صالح ɗalibin abu huraira yake cewa daga abu huraira radiyallahu anhu yake cewa anna fuqara al muhajirin talakawan cikin muhajirai talakawan cikin muhajirai ma yawanci ne fuqara al muhajirin saboda su ansar dama garin su ne to muhajirun su ne baki to baki kuma galibi ba kowa kama kasuwa ta yi kyau ba to wani kawai sai zauna masallaci yana fama da talauci to fuqara al muhajirin talaka muhajirin na sahabbai atau rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu sai suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah dhahaba ahlud dusuri bid darajat alula wan na'im almuqim masu kudi ad-dusur dasr jam'u dasr dasr dukiya mai yawa dhahaba ahlud dusur masu dukiya da yawa dhahaba sun tahi bid darajat alula dalada mayya mayya والنعيم المقيم da ni'ima matabbaciya to nan sun zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo ƙara cewa an tsere musu ba wai hasada bace a'a su ba ba su damu da kuɗin ba su su lada suke so irin waccan ba kuɗin suke so ba a'a kuma da suka ga masu kuɗi da kuɗi ba ta suke son sai dawaki mayya da raƙuma ba a'a wannan duka bai dame su ba mi dame su su su ma su samu lada ko ta wata hanya ce ba ta kuɗin ba su ka gani sabanin mu yanzu talakawa in mun ga masu kuɗi galibin mu damuwarka ya sai mota kai baka sayi ba ya yi gida kai baka yi ba ko damuwarka kenan ko to su ba wannan bane damuwarsu damuwarsu in samu lada irin tasu shine kenan ko wani abu za kai ka samu lada kuɗin a tai a ta bashi to shine suka ce zahaba ahlud dusur bid darajatil ula da lada mafi mafi sama sama wan na'imil muqim da ni'ima matabbaciya kaga ni matabbaciya ba mota bace ba ha ba gida ba ne ni'ima matabbaci a lada lada wal baqiyatu sune as-salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala kenan mutum ya kiyaye sahabbai su ba hasada ba bukashi ba sa ganin an ba wani su ji haushi a'a su ma suna so su samu lada ne kawai qala wa ma dhaka sai manzo Allah ce ya akai menene qalu sun kace su masu kudin nan fa yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke yi wa yasumuna kama nasumu kuma suna azumi kamar yadda muke yi wala sai dai wa yatasaddaquna wala natasaddaqu sai suna yin sadaka mu ba mu yi wa yu'tiquna wala nu'tiqu suna yanta wuya ya bayu ba mu yantawa to nan ne bambanci ya za ai mu ma mu samu irin wannan falalakin fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mu Allah yake ya gane me suke so kenan yanzu ba wai kudin suke so ba ya gane lada ce suke so sai ce afala uallimukum shay'an kuna so in koya muku wani abu wanda tudriku bihi man sabaqakum ku cimma wanda ya tsere muku wa tasbaquna man ba'dakum wanda ke tare da ku wanda ke bayan ku ma ku ƙara tsere mishi wala yakun ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum kuma ba wanda zai zama kamar ku sai wanda yayi irin abin da kuka aikata qalu suka ce bala ya rasulullah eh kenan da sama cewa yi a fala su ce bala ƙala tusabbihuna ya ce musu ku yi tasbihi وتكبرون كم كي كبر وتحمدون كم كي حمدلة دبر كل صلاة باين قوة سلة ثلاثا وثلاثين مرة سو ثلاثين دأكو wannan in kun kai haka ku cimma falala da samun lada idan kun ga manzala sallallahu alaihi da yake ya gane mi sun ka tambaya sai kuma ya gane mi suke so sai ya ba su wannan falalar karuwa sai ba su wannan falalar ta mi ta su su sai wannan ayyukan ba ba wai kuɗin yace ku je ku samu kuɗi ko ku je ga wani marshe ku samu a wannan su ba shi a gaban su ba me a gaban su hayan lada yace to ai ga abin da an ba ku shi wanda in kun yi kucin musu in kun yi kucin musu kuma wanda ke tare da ku bai cin muku bai ma ba wanda zai kaiwa kamar ku sai wanda ya irin aikin ku shine gaya musu wannan qala abu salih as-samman yake cewa faraja'a fuqara'ul muhajirina ai da aka ba su wanga bonus sai talakawan muhajiran nan suka dawo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah sami'a ikhwanuna yan uwan mu sun ji su ne ahlul amwali masu dukiya bima fa'alna sun ji irin abin da muke yi fa fa'alu mislahu su ma sai sun kai kada yanzu ba nan can tserewa ko har yanzu dai an tsere musu kaga tunda suka ce ma sami'a ikhwanuna yan uwan mu yanzu mu ba galibi sai talaka bai ce mai kuɗi ma dan uwan shi saboda wata hasada hasada ke ciki ‘yan uwanmu, kaga ‘yan uwa ne, sun ji irin abin da muke yi, su ma sun kai. Faƙalar Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama sai musu Allah ke cewa, Zalika fadlullahi, wannan falala ce ta Allah fa, wannan daɗa fa sai dai a yi haƙuri. Yotihi man ya sha, yanan kasancewar suna da kuɗi, kuma suna aiki da kuɗin, ɓangaren sadaka da ‘yan tabayawa, sa'an nan su ji wani abu da aka ba ku talaka su dawo suna yi, shi ne falala. ba kuɗin kaɗai bane farala dan ya ba mutum kuɗi bai sadaka ba farala bace gare shi ba farala bace ya ba mutum kuɗi bai yanta wuya bai taimaka ba farala bace ko kuma an ba mutum kuɗi bai yin aiki irin na har talaka yana yi da saura ga kuɗin ga sadaka ga aiki sannan karatun ma ko wani abu da talaka ke shi ma ba bar shi ba ai ka san ga sai da kalle shi ba ni zaka ba ka ce mishi shi yasa ake ganin cewa mai kuɗi wanda yana aiki da kuɗin yana gode ma Allah yalla sai shi talakan da ko da shi na hankuri sai shi talakan saboda mi shi talaka da ma hankuri yake so shi yayi mai kuɗi ne yake so shi ya gode ya gode to bayan godewa sai yayi sadaka kai kuma talaka mi zaka kenan an daraka an daraka kenan ni'mal malu salih lil abd salih in bawa na kirki ne yana dukiya to ma da shi amma kan gararren bawa a bashi dukiya to matsala ce an ba shi ɓanna da fasadi zai cuta ma kanshi cuta ma al'ummar shi na wani mai kuɗin annoba ce ga jama'a kullum wanda tare da shi halaka shi da shi bai karuwa da shi sai cuta mai shi komi a rayuwar gidan shi cuta makwabta inda yi wani gini ko wani aiki cuta makwabta bai da wani makwabta balle taimaka musu sai dai takura musu to wannan ko wannan tir bi'isa bi'isa wannan yayi muni sosai halin to amma mai kuɗi mai godewa mai taimako to wannan hukuma madalla da shi madalla da shi qala sumayyun sumayyi sai yace fa haddathtu ba'd ahli bi hadha alhadisi sai ni gaya ma wasu daga cikin iyalaina da wannan hadisin na bashi labarin shi fa qala sai yace wahimta da kace wai an ce shi tasbihi da takbiri da tahmidi 33 kuskure ne kai wahimta da wahilta bi mana akhta'ta innama qala abunda ce ne tusabbihu Allah 33 tukabbiru Allah 33 wa tahmadu Allah 33 kowani kayi shi daban-daban 33 sabanin ba wajen adadin shi ke ba wai yanda ya faɗo ne ya gyara mishi su wurin su kiyaye lafazi sha da muhimmanci shine ya gyara mishi to da an gaya mai haka faraja'tu ila abi salih sai ya dawo wajen malamin shi abu salih as-samman da ya dawo wurin shi sai ya ce mi فذكرت له ذلك سيني قايا مش ونن فقال سيتشي كاي قاوة كلا ذنبك أبن باويك أي لدي بني قاوني ما قل الله أكبر كسي الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين ينبا يدوش جميع قال وركو تشيوا كاي هكا رياي راه مسلم تو آه بسم الله ليش يا ودي yana anan ga akwai bayani mai mahimmanci sosai ko bayanai da fa'idodi masu mahimmanci cikin wannan cikin wannan hadisi da mun ji tarjama shi kuma mun gano fa'idodi da kanmu ma kamin mu ji isharat na wannan fa'idodin alhamdulillah kaga sahabbai suna tsananin kwaɗayi to kwaɗayi da alkhairi tsananin kwaɗayi na alkhairi su hamminsu ba duniyar gabaci hamminsu lahira ne kuma su kullum suke tanafus tsirere ne a cikin aikin alkhairi yadda Allah umarni wa fi jalika falyatanafasul mutanafisun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum gani ko to su duka kullum mi suke kokarin wani shihe wannan wani shihe wannan ba wai du da hammun su dukiyar ba ko wani waye sa'annan kuma yana nuna cewa mutum Allah shi ba shi dukiya ya zama yana ciyarwa wannan kaga daraja ce mai girma kuma na'im ne ni'ima ce tabbatacciya shi yasa irin wannan falalar sahabbai tun farko sun same ta irin su Abubakar ibn Siddiq Uthman ibn Affan Abdurrahman ibn Auf masu dukiya dai sun samu irin wannan falalolin sunna sun taimaka fi sabilillah ayin jihadi sun sai musulmi irin wakafi na rijiyoyi da ruwa da taimakawa da abinci da sauransu duka wannan sahabbai sun tsere mana sun samu wannan falalolin kuma dole mai yarda da su sun da Allah yarda da su a ci gaba da musu addu'a na alkhairi sannan kuma lamarin arziki hannun Allah shi in kaga wani Allah ya mishi falalan arziki to ka sani wannan falla ce Allah ya mishi kuma da Allah shi na ba wanda ya so kuma Allah ya hana maka ba lahi yayi ba arziki na shi ne sai ya bawanga bai bawanga ba yaya ba da balihi ba wataƙila ba ka hana man da ya yi alkhairi ne gare ki don shi Allah ya sani a ilimin shi na gaibi hikima cewa kai kuɗi ba su gyara ka wataƙila kuɗin za su burkuta ka ko kuma ka lalace sai ya baka ilimi ko ya baka mi lahiya ya baka zama lahiya ya baka zurriya sa'an nan kuma kakka san kakka mace cewa ilimin in Allah ilimi ya baka to ba wai cewa mai kuɗi ya hika ba idan kai baka da kuɗin da ka sadaka yau da gobe sai Allah ya ba wani kuɗi yana sadaka dare da rana sai kai kuma ilimin naka Qur'ani ne ka sani ka koya ma wannan ka koya ma wannan ka koya ma wannan gobe ka karantar da wannan gobe kuma wannan nasiha shi mai kuɗin bai da wannan yanzu kai da shi kuma na wani yanzu kai ne zalika fadlullah ta yi mai shashi bai kai gare ko ko alama ko alama wanda ke ba da alqur'ani na koyar dawa bai kai ga ya fi wanda yake da kuɗi yana sadaka da shi saboda haka a duk lokacin da ka ga ana ta hawa motoci ana gina gidaje ka tuna kai kuma ka tuna yau da sahar ka tashi hadisi nawa ka samu sabi wanda baka san su bai ka san su inda ka san falar da ka samu ta wanda ya sau sabo waya kece kwali ya buɗe ta to kai kuma ka zo ka samu sabon hadisi ka karanta ka gane shi kai ka haiwanta shi waya ya samu wanda wani bature ya kero ko wani kahiri ya kirkiro kai kuma hadisin annabi ka samu yau sabo cikin leda ka bude baka san shi baka san shi ko aya sabuwa karanta ka iya ya kuki ya kuki ko alama ko alama da zaka kiyarta ya kiyasta ya manzo Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam cikin ku yace musahabbai cikin ku ba ke so ya tayar bakin gari ya kawo taguwa bi da aka halai zo ya zama cikin gida kyauta bai zage kowa ba ba sata ba bai wahala ba ya kawo taguwa bi nashi ya aje wa ke so cikin ku eh wa bai so sun ka ce ai kowa shi na so zalla ce to ka taso da sahi ko da rana ko da marace ka bude qur'ani ka karanta aya biyu yahi mata guwa biyu ka karanta aya uku yahi mata guwa uku haka zalika adadin tagun ne ya ilimi shike da bangaren kuɗi ko alama ba a gama ka iya ba mutane kuɗi a shekara ɗari bakwai ɗari bakwai a shekara dubu ana kashin kuɗin nan naka kana samun lada ka isa shekara dubu kuɗin ka ne da ka bada har shekara dubu yanzu ana nacin su ka isa ina suke ka iya kai mutum da ke cewa tun shekara dubu da sun ka wuce kuɗin ka ne ka taimaka ma 'yan markazin ana ta ci ka iya to amma yanzu ga ilimin da bukhari ya rubuta da maqdisi ya rubuta shekara nawa shekara nawa har yanzu ana ba shi lada har yanzu ana ba su lada yaya wani kuɗi ka isa ka bada a shekara dubu ana kashin su wani kuɗi ne to haka kenan kima ilimi da kuɗi ba ɗaya bane ba can da ake cewa nan masu kuɗi sun tsere ma talakawa ga ibada saboda su talakawan tasbihi ne suka yi ba irin karantar dawa wadda ta ƙetara ga wani ba da zuwa ya koya mana fatiha da tuni ya tsere ma wancan mai kuɗin mai kuɗin bai cin mai sai in shi ma ya zauna ya koya mana fatiha to wanda ya kula da kuɗin shi nan da duke shi nan ina samu dama kuma koya mana fatiha saboda ka talaka na wata hanyar da cin masu kuɗi in ba zauna ba yana karantar da mutane in dai masu kuɗin masu taimako ne yanan koya ma macen ka fatiha koya ma ɗanka fatiha je ka koya mana sallah karanta mana hadisi ja wani kamar nasiha wanda kasan suna hadiya sabbai sun kira wani su ce in koya baka hadiya kyauta ga hadisi ka koya mishi hadisi ka mishi salati eh haka ne saboda haka kenan a dan dai falalar da masu kuɗi suka yi talakawa talakawan ba malamai bane masu karantar da mutane dan ba su kai gare su ko alama ya za ka gama wanda ya gadi annabawa da mai gadon karu da hamana ko kuma mai gadon kuɗi zalla ba su zama ɗai ba zama ɗai ilimi da kuɗi ba zama ɗai ba ku alama da ilimi sun kai kuɗi da Allah ya ce ma annabi ka ce Allah ya ƙara ma kuɗi amma Allah bai ce haka nan ba ko al'albiri ka caji altal mala fauƙar ilimi jahalan na amurka fil qadiyyati ma adalta wa bainahuma bi nafsi alwahyi bawnun sata'lamuhu idha taha qara'ta الله يتشمع النبي قل ربي زدني علما ستعلمه إذا طه قرأته لأن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لأن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست لأن ركب الجياد مسومات فأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت فإذا نوك السام يو يا سيموت سابو يا بودي يو يا to kai hadisi nawa ka samu ya samu ka karanta da shi da mota wane hi to da ka kenan kakka damu walai sai durruka al-iqtaru shay'an idza ma anta rabbak kad arafta amma mutun ya ta gene gene bai san komai ba yana gina kasa yana rubuta kanshi ne kai kuma kakka damu kakka damu kakka damu da komai in dai ka san Allah ka san addini duk abin da ka rasa wallahi kakka damu duk wani karaya da ka sani ilimi da takawa tana gina shi tana cike shi tana cike shi wannan karayar amma jahilci ba abin da ke cike shi wannan gurbin sai ilimi sai ilimi malamai da yawa haka suka zama sai zama da ilimi da harda da komi amma da sayan tashi an buɗe hannu ba komi sai zane ba komi bane ba wannan shine hanya ta farki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya mutu da kwai kayan shi ya bada jingina yana da inda akwai kuɗi ya bada jingina abu to ka gani dawa dawa dama Allah za a umar cewa wala al-akhiratu khairul laka kan mutum ya damu kan mutum ya damu nan cikin masallaci da kake da nan masallaci da kasuwa wa nahi falala ahabbu al-biqa ila Allah masajiduha abghadu al-biqa ila Allah aswaquha to ya da gama wanga abu da kirkire shi ilimi da da sai da su da miluka wa nahi ko da su da shanu da tumaki wa nahi ko da su da gona wa nahi wannan dukkan bayanai ne wanda na tsantar da kai ka natsu ka gamsu da abin da kake kaga ga cewa kai kullum baya kake kullum kai almajiri ne kullum baka da komi kullum ha na shirme ne duka duk abin da ke duniya banza ta da shi amma ilimin ka da addinin ka da shi na da shi akwai abin da kai kai yanzu a shekara ka uku ko shekara biyu ka tara taska da dukiya da kan a cikin kanka da zuciyarka wanda duk inda ka taimaka barin kayanka ko mutuwa kai da kayanka za a binne ka kowa ko ba ka amma mun da shekara goma yana neman kuɗi ya tattara tattara tattara ya ce ya ruga ya kwashe ɗaya cikin goma cikin kuɗin shi ba iya ko kuma ya an binne shi a gama da ɗaya cikin ɗari kawai a binne ɗan fursan kaɗai a binne ba mai yarda ba a yarda ya an binne ka kuma sai wani ya tone ka yarda ka kuma da ya kwashe duke shi ya kwana wani shi na tare shi ya kwashe ya kashe shi ya kwace kai wani tare kai amshe maka hadisi guda tare kai amshe na iya kayan ka nan shiki nan cikin zuciya shi kana nan ilimi ne fahimta ce Allah ya baka shi sa Allah subhanahu wataala da manzo Allah ya so ya siffanta alkhairi cewa ya man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fi din faqihu sai ce alkhairi ba dai bane ba mutum kashi wasa da matsayin da Allah ya mishi kashi sakaci dama ce yanda 'yan duniya suka ta suna ƙwazo wajen tattara duniya suna wajen haɗa kuɗi kai ma kakkai wasa wajen hadisan annabi sallallahu alaihi ko da baka cikin wanda aka sadu da sarar cewa littafi yi kokari cikin lokacin kan langa da kuke tunda an ce ga ayi langa to dauki hadisi ka dade kullun ka haddace lokacin langa ka sanya har hadisi guda yaya ka ci riba hadisi dai kawai yau hadisi dai na haddace gobe hadisi dai jibi hadisi dai shekara guda hadisi 360 yaya da amshe su a baka jika ɗari kuwa sittin da kaɗa da halittanka wani himaka saboda haka kenan wannan zikirin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar annan shi a cikin sallah a bayan bayan sallolin farilla su ne ake kenan ko dai kai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kai su haka in kai 33 ba ɗari ba ɗaya ba sai ka cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu وهو على كل شيء قدير ندري ياي ko kuma kai subhanallahi daban 33 alhamdulillah daban 33 wallahu akbar daban 33 sai ka cike da na dari da la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir in za kai kuma ka kilga da yatsu yatsun ko kanun yatsun hannunka in ka rike hannunka haka tunda an ce ya aqidu tasbiha aqd ana fahimtar lafazin aqd da haka haka kenan yanzu kana iya duk سبحان الله والحمد لله كوكم كلغا دون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر عقد ne ki kana kilgawa ne kake aqd da akwai fahimtar aqd ke lankwashe kewa kenan ayi da yatsu saboda lahira wannan yatsun su za a tambaya ko za su yi magana kenan kayi tasbihin ga da yatsunka subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر إن كي بيا وشدة باتت قاعدة لا تنبه فيك سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر أكو تلاتن أكو سيغة تكادمي ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير هكا سلمي صلى كذا نعمك وسب سب سب سب سب ko bus bus bus bus kai kuma ce kace subhanallah kai kuma ka sub sub sub sub sub sub kai ma baka san me kace sub sub zai hidda ka in kai wannan za a kankare ma zurban ka koda sun kai yawan teku yawan kunhun teku kunhun teku duka sai ya hade mu duka da ƙwaranga to kunhun teku za a ya in zurbin ka kai kana duka za a yahe mashi in kai 33 uku ka cika da na na 100 yayi ko kai 25 biyar ma سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر حد لا إله إلا الله كثار كثار تشكي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ما هو دوبه كيبي هكا سو بير شرنا بير تاشي ما يا أكو كيفية دبن دبن سنة تبت أسنة إن كي دريبا ديو كشكا لن أري لا إله إلا الله قوبك كي شرنا بير كو كيفية دبن دبن دكا سنة نيكا نم مدلو أكو بلا لا غريس نعم إيه إيه أنت نقول مكة kuma na baka dalilin ko akad ko ai an gane ko hisa na gane gwadi a idan ga tambaya na ba ji ba ana yi kace ga dalili sai mu saurara ya kare ka rike wannan tunda zuka karatu ne muke a mu duka ga hadisin ga bayani kuma ga ishara mun da an ce yaqilu tasbiha fa aqd duk da ke aqli na zama uqud kamar goma 20 amma aqd kama akwai nabi na aqd al asabi ko wallahu alam haka ne malamai suka ishara kan kafiyar da kamata mutum shi da ita ko ba yi da hannu hagun ba ka ga mutum ya yi haka nan kuma ya haka ya haka ya haka haka wannan hagun a yi shi aikin shi ba nan bane ba ko san aikin shi mu wuce ke ko cikin babu tahara ko Allah ya samu dace babi ne عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال آه قال ماذا اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأن حديث ينا بيان خشوعي أتكين سلة حديث wanda ake ce ma almusi'u salatahu yana bayanin rukuni na na na, na tumanina wannan bayanin kuma na khushu'i ni khushu'i na tsohon zuciya cikin sallah khushu'i a can kin mu yi bayanin cewa ruhin sallah ne ruhin na sallah shine kuma ke nuna ƙarin lada a cikin sallah in mutum ya zama yana da khushu'i a cikin sallah mutum ya zama hankalin shi yana tsori guda cikin sallah shi da shi ke yi na'am daga Aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi sallah fi khamisatin a cikin wata riga yana kenan ya sa riga ya yi sallah laha a'lamun rigar tana zane tana da me zane taras taras ko kuma zane a cikin sallar shi fa nazara ila a'lamiha nazratan sai hankalin shi dauko ya kalli wannan riga kallo na musamman cikin sallah sai kalli ya kalli wannan zanen nashi فلما انصرف بيش سلم يدك سلة قال سيتي اذهبوا بخميصتي هذه كتي دون ريغتاوى إلى أبي جحم وجن أبو جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم كزو من دا أنبجانية تا أبو جهم فإنها الهتني دومين وچن خميصة كم ميزاني الهتني تاشغل تردني آنفا دازو عن صلاتي دق سلاتا kyautar riga an kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa rigar zane gare ta da yassa ta ya zo cikin sallah sai zane ya dan dauki hankalin shi kallai da kallai idan ya gama sallah sai ce aje a ce Abu Jahl mai horhoro mini shina da ambijaniya wadda ba ta da zane ya banna ita shikenan kyauta kan mini ban ki ba amma horhoro mini ban dace an gane ko kenan kamar zane zai zama tarasai tarasai ko karo karo shine khamisatul laha laha a'lam khamisa duk wani kaya kenan imma baka ce mai zane fari imma fari mai zane baka imma wa shine khamisa laha a'lam ita kuma ambijaniya duk kaya mai kabri kamar riga darin ga ko wani sai mai kabri shine ambijaniya kisa'un ghaliz riga mai kabri ambijaniya kenan to ita kuma bata da zane ita bata da zane ita ambijaniya maje ba eh kira ya halatta ya amma kyauta ka ce to tun da an so da alherin gajiyar canzo mini kaza nake so ba kaza ba in mai wanda kyauta ya rasa canza maka kuma ana so kenan mutum inda ya sallah ya kiyaye duk abin da zai ɗauke mishi hankali zanen rigar shi ko rigar wani ko ado ga masallaci ko agogo ko wani abu dai haka ballir da mai sallah tele na gaban shi kaga duka wannan ba sallah shi kai ba motsa jiki da shi ke tai sai ya kare ba lada mutum ya kiyaye duk abin da zai dauke memi hankali daga cikin sallah shi sannan ana son kenan mutum ya natsu a zuciyar shi amma dan zuciyar shi ta dan yi wani waje mutanen cikin sallah sai ka kalli ku shi daga da kyau kace kaza kaza cikin sallah ta dawo sallah kai mata ɓace kan zuciya yawo gare ta wayar riƙewa gare ta wayar riƙewa kana kallon zanen ga gashi babu komai ba gani amma cikin sallah kana ga form kin wani abu ya ta ko mutum ko wani haka nan kawai to irin wannan bai bata sallah sai dai ba a san shi kuma mun ga hadisin Usman ibn Affan ko la yuhaddithu fihi ma nafsahu to kenan dan tunani kadan tunda manzo Allah ma haga ta dan shagaltar da shi kadan amma sallar shi ba ta bace ba wannan bai hana mi bai bai wannan ke sannan ya halatta kuma sa riga mai zane amma ba a son kuma zane ya zama dauke hankali sosai ta yadda zai iya dauke hankalin na bayanka irin masu sa masu sanya riga mai sunayen yan kwallo ko sunayen wani abu ko siyasa ko wani abu can daban sai ka shigaltar da wanda ke bayanka wani na bayanka yana kai sallah sai shiga na kuskure na rubutu cikin sai rigarka ya ce nan wurin ma ba a sa kaza ba kaga duka wannan bai dace ba yanzu wannan ke عن عبد الله بن عباس daga cikin abin da ke taimaka ga khushu'i in ka ji waswasi ya ma yawa wani sahabi ya zo ya kawo karajen manzo Allah sallallahu alaihi cewa waswasi ya ma yawa cikin sallah sai manzo Allah ke cewa ai wannan shaydan ne wani shaydan ne sunan shi khinzab khinzabun asuran shi in ka ji shi ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa hagum sai ka sa uku sai je yayi yace sai na bar jin wannan abun shi ke na samu nutsuwa cikin sallah sa'annan kuma daga cikin sababi duk abin da ka yana shirintar da kake yi ka ja shi tun kuɗi shi saboda mi saboda ka samu nutsuwa cikin sallah eh ka ɗaga murya ta'ammalin ma'anar ƙur'anin ta'ammalin shi da fahimtar ma'anonin ayoyin ya hi ɗauke tunani tun da mutum na fahimtar wa'azin da ke cike da dan wannan an kai kuma an ce an karanta fastami'u lahu wa an situ sai ka aiki da wannan ke ka tuna kai gaban Allah ne kake nan tuna ladar da kake ka tuna dan Allah ka tuna irin abin da ka so ga Allah duka tunus sallaka عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع صلاة يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء ويجمع بين المغرب والعشاء وانا ريف عبد الله بن عباس يكتشوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance ya jima'u baina salati dhuhri wal asr yana hada tsakanin sallar az-zuhr da al-asr idza kana ala dhahri sayr idan yana kan bulaguro wa yajma'u baina al-maghribi wal isha kuma yana hadawa tsakanin magriba da isha kenan hada salloli guda biyu in mutum na kan bulaguro misali sai yana kan bulaguro za shi wani kamin shi kai kenan sai shi hada salloli guda biyu wannan kuma daga cikin sauƙi ne da Allah subhanahu wataala ya sanya ma matahi daga cikin sauƙin shari'a kenan al jam'u bayna salat bayna salatayn hada salloli guda biyu kenan sallolin da ake hada kuma wanda suke lokaci iri daya az-zuhr al-asr da kuma magriba da da isha'i mun gane ko to duk da yake shi hadin hadin salloli hada salloli guda biyu shi da wani sababi daban banda banda balaguro ana hada salloli saboda ruwan sama amma shi cikin balagoro bayan haɗin za ka takaice su ka yi raka a biyu ka haɗe in magana da isha ne ka yi magana ba uku isha ka raka a biyu ka haɗe gana ana haɗe a cikin balagoro sannan ana haɗe salloli saboda me saboda ruwan sama in an sako da ruwa kun yi samu damar zuwa masallaci in kun ce sai kun koma ku dawo azzahar kuna ya dawowa cikin cabo ko cikin ruwan sai ku yi sallolin ku guda biyu da la'asar da azzahar da la'asar magariba ma haka nan kenan ruwan sama ko kuma wani uzuri daban duk wani uzuri inda zai sa kunci ga al'umma ana haɗa sallah saboda shi duk uzuri yana shi mutlaqul uzur duk uzuri inda zai ka kunci ga al'umma ko tsananin sanyi ake sanyin da zai cutar da mutum ga hanya ana haɗewa cabo biyan ruwa a ce in an ka gama ruwan ga yanzu an gama ruwa amma nan da minti hudu ko biyar gebe zai biyo sallar asar ba a yi zuwa haɗe abin da dai zai kunta ma al'umma mun gane ko na'am shi kaɗai ne koko da mutane da ba su sani ba wani aiki ne yanzu misali misali eh kamfanin wa kamfanin musulmi ne ko kamfanin arziki duk aikin da to shi aiki ba abu ne wanda yake daya aikin kwana uku ne kawai da aka gogo rayuwarka shine ke na neman abinci in in rayuwarka shine kake na neman abinci kenan shi a rayuwarka baki ɗaya zama kullum kai ka sallah lokaci biyu ne gare ka na'am aikin likita in za a ma mutum operation ana mishi bench yana anesthesi kamin a mishi lokacin azahar yayi to tun da an mishi yanzu hankalin shi zai hita ya yi sallolin shi guda biyu ya halatta mara lahiya a shi barzanta na'am eh yan sallah guda zaki kenan ko mara lahiya wanda yana samun matsala wurin yin sallah to yana ya haɗe biyu yana ya haɗewa shi ma wannan duka uzuri ne kuma haɗewar in mai balaguro ne yana da zaɓi ko ya haɗe lokacin ta farko ko ya haɗe lokacin ta biyu kenan ana haɗe salloli guda biyu azhar al-asr da kuma magriba da isha a cikin balaguro an gane ko kenan ko kai za jamu taqdim ko ka jamu ta'khir duk wanda kai galgwadan buƙatar tahiyyarka amma asuba ba ta da jami'i asuba ba ta da jami'i عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك عبد الله بن عمر كتشيوا رضي الله عنهما ناي ابو كنتكا نا زونا تاريدا ناي ابو كنتكا دا منزو الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر بي قاراوا a cikin bulaguro ala rak'ataini akan raka'a biyu ga sallah mai raka'a hudu kenan sai magariba sallah mai raka'a hudu manzala bai karawa gami ga raka'a biyu haka zalika wa ababakarin kuma ya je ya je ya zama tare da abubakar ma haka shike yi wa umar da kuma umar wa usman da kuma usman wannan kenan kenan mutum na balaguro sallah mai kasaru eh sallah mai raka'a hudu sai shi ta raka'a nawa raka'a biyu wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kuma sahabban shi kamar yadda ibn umar rawaito haka manzo Allah yake yi kuma haka Uthman da, da, da, da Umar da Abubakarin suke yi a bayan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan kenan duk bulagurin da kake sawa'an kana na ɗa'a ne irin bulagurin hajji ko jihadi ko neman ilimi ko na, na, na, na ada ada mine ne bulagurin zuwa neman abinci bulagurin ziyara sada zumunta balagoron kana zuwa wani gari neman shakatawa ko kuma bude ido ko wanda balagoron sabon Allah sabon Allah bai ciki saboda sabon Allah kai wa baka dama kai sabon Allah kuma a baka dama cikin shi wasu na ganin cewa to kuma sabon Allah ma da tunda balagoro ne can akan ka sabon Allah ka amma kuma dama ta Allah kana kai akidata amma dai bai dace ba damar da Allah ya ba bayon shi na kirki cikin sabon Allah kai shi yanzu mutum ya je balagoron kallon kofin duniya sai shi kasaru kofin duniya mi amfanin shi mi amfanin shi a shagaltar da al'umma kwana talatin da kuwa da kwaramni ana kallon kahire arna maki annabi sallallahu alaihi wasallam mi amfani cikin awo mi amfani cikin kwallon duniya mi amfani a balu halal ce balu halal ce wagga ta ta modi ta modi ita ce halal wadda lokacin sallah ma sai ya ketare ba ba a samu damar tsaya sallah ba wagga da arna ke ciki sun ciki wani ma bai bai jin kuma ya tube da zage-zage da banna da kara wannan gaba wannan kungiyar nasu wannan kungiya wannan kungiya na kyama wannan kungiya me amfanin ta ba ta dauna mu da ce shirme ne wannan ba ita ba in ma an ce ba lu halar ce ka sa kayan ka na daraja ka je ka dan motsa jiki kai kadai ba me amfani cikin me yasa amfani cikin ta ana kuwa wai kasan mu ta ce arna ta ce ta da mi ita ta ci ku tana ta wata muku lokaci da shirmen banza shirme ka je ku ci ta da yaki muke so ba dan ka halau ba lo mi za mu amfana da shi haka ya sajada kana gode Allah me ya gode ciki ya sabi na sajada me mun karu da shi me ya sujudu shukuri me shukur ala ni'ima me an ni'ima cikin sabi ta halaba ta shiga ciki sai sai sajada me ni'ima ciki wace ni'ima da kai me ni'ima wace me ka karu da shi kai ka samu kuɗi can amma harkokin shirme wannan ba irin su ake nufi wallahu a'lam na'am mai kasar iya biliyo mai cika ya cika in ya limanci ya kasar sai saura su cika in ya biliman mai cikawa ya cika yana kwa biyo ne ya bi shi to kasar shin sunna ce ko dole ne wasu sun ce inda kana bulaguro dole kai kasar tunda asalin sallah dama raka'a biyu ce sai aka ƙara sallah dan zama gida kamar hadisi Aisha kenan tace an ƙara sallah dan zama gida amma mai kasar ba ƙara ba kenan ƙara kamar ka ƙara da gangan ne sallah ta ɓaci haka da wasu suka ce amma ne mazhaba mafi ƙari cewa sunna ce ko cikawa kai ba lahi ba kuma a fahimta wannan a qur'ani falaysa alaikum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum kenan an taqsuru laysa alaikum junah to abin da aka ce babu lahi ka rage to kuma kenan babu lahi ka cika na'am hmm eh mhm eh mhm to duk wanda ya yi wasu malamai sun ce in ya tsaya daga nan ma sallame an sallame shi ya yi amma kasancewar ya bi masu cikawa gaskiya kwan mai cika fatawa kala kala ce wasu na wanda ce ganin ma ko da da shi an ka fara da an ka yarka abi ya zauna gashi tashi su ƙara abun da suke su dawo a sallame tare amma dai wanda ya biyo ne ya cika in ka kabbi mai zama gida ka cika in shi ya bi ka shi ma cika kwabbiyo ne cika haka ya kamata haka dai yawancin malamai suka tsaye a kan shi kuma akwai dalilai da sauransu wallahu alam alhamdulillah wannan kaga me yake suna sauƙi daga cikin sauƙin shari'a kenan sai wajen cewa shimbulagoron nan kilo nawa mil nawa kwana nawa to wajen kilo nawa mil nawa gaskiya a shari'a a hadisi ko aya bai zo cewa kilo 100 ko kilo 50 ko kilo 40 bai zo ba malamai sun yi su ijtihadi da kokari na kayyade kiluluwa da miloli to ba za su samu madogara ba kirikiri sai dai istinbata da ijtihadat shi yasa kenan malamai suka dora ka'ida cewa irin abubuwan da suke zuwa a shari'a an yi umarni da su amma ba shari'a ba ta kayyade ba ta haddade ba to sai a kalli urfi al'adan mutane sai ya kayyade wannan abu yanzu kai wajibi ne an ce ka ci da iyalanka ko to a shari'a kilo nawa zaka ba macen ka gauni a shari'a kilo nawa ko ku jika nawa a shari'a to a al'ada nawa ke isatta shi da kake shi ko dan shine idan an samu a shari'a ba kayyade ba to sai a kalli al'ada ta kayyade shi yanzu wata kila munan ga jikka uku ta ci da maka macen ka gauni wani gari kuma sai jikka goma to wannan garin na jikka goma in kai ba ta jikka uku baka sauke nauyin da Allah dora maka ba an gane to shine kenan suke cewa bulaguro tun da shari'a ba ta ce menene ba ba ta ce kilo goma kilo ishirin ba ta ce ba to sai a kalli al'adance nan wajenmu ko wajensu ko wajen kowa wace tahiya ce ake ce ma bulaguro in wajenku daga nan zuwa bargas sunan shi bulaguro ko da kilo ɗaya ne sunan shi bulaguro wajenku ya ce ina wani cewa za a yayi bulaguro ko wata tambaya ce bulaguro yayi to yayi kasar ko can ne ko gona ya tahi in sunan wurin bulaguro ya yi ƙasar da an rawaito sahabai masana ƙasar a gonakinsu shi ne kenan babban malami abdurrahman sa'adi ke cewa mi al'urfu ma'amulun bihi idza warad hukumun min ash-shar'i sharifi lam yuhad ana aiki da al'ada idan wani hukunci ya zo cikin shari'a ba kayyade shi ba sai a kalli al'ada sai a aiki da ita kenan sai a tambaye ka al'adance inda ka je sun shi bulaguro eh to sawa'an kilo ɗari ne ko kilo goma ne ya ƙasar da yanzu akwai garin da cikin gari ma sai a kilo ishirin ana gudu da mota cikin gari har kilo arba'in amma kuma gari ne kaga ba za a ƙasar ba bangaren kwanaki ma akwai saɓani to ibn baz ya ce kamar ra'ayin malikiya in ka yi kwana hudu a gari to kai ƙasar na yanzu misalin kai ka zo nan karatu yanzu kai cikin balagon kwaci koko ka iso ba gani to kai sai ka sai ka cika sallolinka a ni matahi ne yanzu nan mata tahi kake an kira gidanku su ce ka tahi amma ka isa koko kana cikin tahiya ka isa shikenan zai zama kake ba balagon kake ba yanzu kai zama kake ko da sanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta balago ya ta kasaro a kwanaki sama ga goma sai aka ake tawili da cewa ai ba da niyyar shi zaman ba kamar kai ne ka zo da niyyar kai kwana guda ka koma sai uzu ya rike ka ƙara kwana ba kai niyya ba to kana tsammanin gobe da ka taya ka ƙara kwana biyu ka ƙara ka ƙara to cikin wannan baka sanya aka kaza dan niyyar ka gobe za ka tai ka kwana gobe niyyar ka banda gobe za ka tai ka kwana to wannan ko da wata kai kin kaga ba da niyyar ka kwana kin nan ba wallahu alam to irin irin wannan dai sabanin yanzu da yake niyyar mu mu tarjama ma'anonin umda a takaice ba su bane za mu tsaya gare su insha Allah ta'ala tana karatu yana zuwa baya in kai wannan kai bulugu kai bukhari duka samu irin bayanai insha Allah ta'ala sannu sannu daga malamai insha Allah نعم mutum gida gida in gida ne nan gida yake sunan wurinka gida ne kai ko kwana ɗaya kai inda su gida ne wurinka in kuma baka da komi ciki ba gida bane baka da gida baka da mata baka da komi kai ba gida bane ba a ce mai gida gare ka tauyen nan amma yanzu salin inda gidan ku yake ko gidan babanka ko wajen inna ko wajen iyalanka kai gida ne nan ba bulaguro kake cikin shi ba in kuma ka zo ka wuce ne duk ya ɗauka hukuncin bulaguro cikin bulaguro kake in ka wuce ne amma in ka zo ka zauna to gida ka zo yanzu in kuma wuce za kai kai bulaguro kake in kuma baka da komai ciki zama ya kama ka zo na yanzu ka baro shi ka je koma gan su ka dawo cikin bulaguro kake kamar inda ba gidan ku bane kenan Allahu alam babi ne muna muna dakatawa saboda a samu dama a yi alwallahi kenan أي سلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم